الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء دراء الحميد تقوى زوج رجب شكرا تريوري تريوري الأربعين دشيدا bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya je da takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na arba'in daidai za mu tashi darasi na arba'in da daya hadisi mai lamba ta ɗari da tamanin da shida za mu tashi mai lamba ta ɗari da tamanin da bakwai a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke unguwar ganda albasa muna cikin babu ma ya kudu idza qila lahu kaifa asba a cikin wannan babin muka tsaya tafi mai lamba ta saba'in da uku muna roƙon Allah masu ɗaukacin sarki ya agaza mana mani ce nau'u na haka wani nau'in daban na wani nau'in daban yake قال حدثنا أبو محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحسن الحوراني قال حدثنا إسماعيل بن أبي حويس قال حدثنا عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي أنه سمع عمرو بن شعيب شيء مالني ابن السني أحمد ابن محمد ibn sulli rahimahullahu ta'ala yace malamin sa Abu Muhammad bin Sa'id ya karantar da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdullahi bin Al-Hasan Al-Harani shi ma ya saurari karatu daga jerin malamin sa Isma'il bin Abi Uwai shi ma ya ji daga malamin sa Abdul Malik bin Qudama bin Ibrahim Al-Juma'i shi kuma wannan malamin da'ifi saboda haka kun ga ya ba hadisi illa tana shi kuma ya jiyo daga malamin sa an gobe na shu'aibi shi ma kuma da'ibi ne kaga illa biyu kenan shi majhulun ne ma inda inda ulama kamar da imamu zahabi yake faɗa a cikin al-mizan cewa majhul ne kun san akwai majhulul ayn akwai majhulul hal majhulul ayn wanda ba a ma san shi ba a ina ya existed su manyan malamai na ja gaya muku idan suna zaune yanzu misali kamar wannan da aka zo gurin amrubi da sha'ibin din nan sai aka ko kuma a can isnadin baya abdullahi bin al-hasan al-harani sai aka samu wato abdullahi bin al-hasan din kamar guda goma to da aka zo sai aka kasa gane wanne ne a ciki abdullahi bin al-hasan a 2010 su goma ne kuma dukkan su ɗalibin ilimi to abinda malami zai yi yana zaune kana janyo isnadi kawai abin da zai yi shine kana cewa Abdullahi bin Al-Hasan da ka faɗi malamin gaba sai gane wanne ne a ciki domin ya san wato a cikin wayannan Abdullahi guda goma biyu ya san su wanda ya da su malam wa da wane kawai da kwakwalwa zai gano ya haddace su duka kawai zai cewa yana zaune zai cewa isnadin bai da kyau saboda wane kaza ko kuma idan aka faɗi wannan din ya ji cewa bai taɓa haɗuwa da wancan malamin ba zai ja akwai matsala duk abin a kan je sun haddace isnadi shi za ka ji an ce malami a baya imamu ibnu hajar ya haddace hadisi dubu ɗari ba iya mata ne kawai ba har wannan tantin tun daga kan na farko har na goma suke haddacewa duka kisa ana zaune wani yana kwance yana jin karatu ana yana cikin karantowa da ka gama kana faɗin isra'i kafin ka gama zai cewa bai inganta ba kuma har a wannan zamanin muna da irin ka bai da lafiya biyan mu dan da muna adabul mubarak na ja kiran professor Ahmad Mutala nace ba hadisin nan malam na kasa gane takrijin sa menene ingancin sa sai ce karanto mai isra'i sai in karanto kaza kaza na fara eh yanzu zai ce to ai wani ne mai matsala isra'i shi kenan ma'ana ne ne wanda la'i sinadi saboda haka hadisin ba shi da kyau su ma da yake obama lori allah ya ji kansa kaga duk wayannan wato ɗan baiwa ne na hadisi ɗan baiwa ne na hadisi allah ya mutu baiwa matuƙa to haka yanzu haka yanzu profesa a zani umar rijiyar lemo yake karatun sa idan ana fitowa ya sinadi shi ma zai ce ma ai ta wane shi ne wane ba saboda haka ya sinadi ba shi da kyau to sai ce tun ma hafi da har abin shi kuma ya haddato daga babansa abu ne ke aibin ibn abdullah bin amr bin al-asir yawa shi ne da kaya ji amr bin sa'id mun taba wannan magana ba da zalik bayan haka wa kuntu sami'tuhu minhu yake na ji ki daga gare ki daga mahaifin nasa kenan ana wa'azi ni da mahaifina abu ne ji da abdullah bin amr bin al-as da amr bin al-as yawa jami'an duka kana yake haddathani amr bin shu'aib an abi an jaddihi kaji kakan kenan shi kuma ya ji daga babansa Abdullahi bin Amr bin al-As sannan shi kuma ya ji daga kakan shi ne Amr bin al-As wanda muka ji hadisin zajiya a na yake kiranta lulu wal marjan Amr bin al-As wanda annabi ya tura shi ya zama komanda a gazwatu zati salatin ko yake jin ko ya kowa matsayi gurin annabi abu bin al'ad to shi ne yake cewa ƙari yake a ta rasulun a rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam ummu abdullahi bin amri za ta yau ne wata rana annabi ya zo gurin mahaifiyar abdullahi dan amru dan as a wata rana wa kanat tulqiqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana da ka ganta da suna da annabi zaka ga alamar sosai yana tausayawa annabi alaihi salatu wassalam fatala sai annabi ya ce kai ba anti ya umma abdullah kai ba anti ya kike ya ce mahaifiyar abdullahi kala ta ce bi khairi ina ci alheri bi abi wa ummi ya rasulullah da mahaifina da mahaifiyata su zama fanta gare ka ya mahaifin Allah mun faɗi wannan kalmar abin da take ne in zahabi ya faɗi wannan yana nufin in abu zai zo mutum ɗaya ne zai halaka mun yadda mu tura mahaifinmu kai ka rayu mun yadda mu tura mahaifiyarmu kai ka rayu shine da abi an ta ko bi da ka abi wa ummi duk wanda yake ne qala bi khair sai annabi yace ina cikin alheri wa kaifa abdullahi sai yace to ya dan nan yake abdullahi shi kuma ya yake kare ta ce bai ta ce shi ma yana nan lafiya shi ne zai irin tambayar nan da ake ce ya zuwa ne wannan tambayar da bahaushe kun san haɗarin gaisuwar bahaushe ku za mu ta gani a wannan guraren yana da wato tsarurrukan nasa na gaisuwa suna da kyau ina kwana lafiya lauraya mutan gida wannan tambayar za ku ta ganin salon da ai na larabawa daban namu daban eh amma wannan salon yana da kyau za mu zo wani guri ma da za ka je har wannan magana da ake cewa kwana biyu su ma laraba suna yi kwana biyu kana nan kuwa ka ga ai ma akwai masu wannan ko yawwa to dai yana da ma'ana sosai nau'u na haka wani nau'in daban قال حدثنا احمد بن عمير بن ابراهيم قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الاشير قال حدثنا عمار بن سلمه قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لصاحبه شيخ مالك ابن السني يتي مالك من احمد بن عمير بن ابراهيم يا كان تدي shi kuma ya jiyo daga jerin malamin sa Bishir bin Musa shi kuma daga malamin sa Al-Hasan bin Musa Al-Ashir shi ma ya jiyo daga jerin malamin sa Ammar bin Salama wannan malamin Imam Malik shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da an da Allah tabbata gare shi kana ya kudu ya kasance yana cewa da tahidihi yana gaya wa sahibinsa waye idh yaqulu li sahibihi la tahzan to kaga da yana wa kan shine ne daukan lambar farko sannan sai ka kawo wasu kuma duk wanda za a gani shi ma sahabi ne amma shine ne domin shine Allah ya rada maka da kansa cewa sahabin annabi ne shi ne daukan in aka kawo wannan sura kadai aka yi ruwa ka ce waye abubakar za ka amma in wani ya fito daban domin ma'anar sahabi ta tabbata a kansa to shi ma za a kira shi sahibi to sai ke idan rawu idan ya ganshi yana cewa da shi kai ba anta ya kake wa kai ba asbata ya kawai gari shine an kwana lafiya ina kwana shine kai ba su bada fa yaqulu zai ce bi khairi da wani da shi zai ce da shi bi khairi na ina cikin alheri kun ga nan an kawo shi madhul ko abin da zai tabbatar ma da ba sai da Abubakar bane abin da zai fito a cikin zantan da aka yi domin sai da Abubakar in shi ne waje ba da irin wannan amsar da wannan sahabin ya bayar ba bari ku ji ne ne sai ya ce Ahmadullah idan annabi ya halda wannan sahabin na sai ce ya kake kana a kwana lafiya kowa lafiya sai ce ina cikin godiyar Allah ko da ba ko kabo ya dai sai ce ina cikin godiyar Allah fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi ja'alaka Allahu bi khairin to Allah ya sanya ma alheri kaga yin addu'a ce mai kyau kala sai yace fa kala lahu za ta yi wata rana sai suka hadu da wannan sahabin sai yace kai ba an ya fulan kai wani ya kike au kai ba asbata ko an kwana lafiya fa kala sai yace bi khairin in shakartu to kaga zan ya bai sai yace ina cikin alheri amma idan na gode in na gode ina ci alheri wata kila yana abin nan da mutanen mu ke yi mutum ce ya bai da kuɗi yau ya tashi bai ko wani dan ce ga taka ce wai yau tashi annabawa muka yi kuskure ne wannan ba karamin kuskure ba a ta rika samun ladabi a samu dukkin lokacin da za a jan jingina magana zuwa ga annabi ko sahabbai kuskure ne babba da kake nufi saboda haka lallai sai an kiyaye wannan kalmar tana da hatsari wallahi a kiyaye ta قال يجي فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعبر sai annabi alaihi salatu wasalam ya mai shiru ya dauke kansa gabarin sa fa kana yace in kunta mimma taruddu alayya khairan idza sa'altani in kunta mimma taruddu alayya khairan idza sa'altani ai kunta mimma taruddu alayya khairan idza sa'altani ka kasance wannan ɗin wato arabi ne wanda yake mukhaffafun ne mana minat takila ba za ka yi amfani da shi ba da ka kasance duk lokacin da na tambaye ka kana mayar min da amsa kana mayar min wato da amsa idan ta alta ni idan ka tambaye ni shi ne yake ga annabi yake ya rasulullah duk lokacin da ka tambaye ni na ba ka amsa kana ce min ja'alaka Allah bi khairi Allah ya sanya ma alheri amma yau annabi bai faɗa ba sai ce kullun ka kasance kana cewa Allah ya sanya mun da alheri Allah ya sanya mun alheri yau kuma baka faɗa ba fa kana sai yace in kuntu aqulu laka kaifa an yace to ai ma da na kasance idan na ce maka yaya kake hau kai ba asbata ko ya kai wayi gari fa ta kulu kana cewa bi khairin ahmadullah kana cewa na wayi gari cikin alheri kuma ina godewa Allah ba aqulu ja'alaka Allahu bi khair shi za nake cewa Allah ya sanya ma alheri wa innaka qulta al-yawm yau kuma ga abin da kace cewa kai bi khairin in ka kartu aidan jira janja da alheri idan na gode me wannan mafhumul mukalaba din yake nufi baka gode ba kenan ko yau tunda baka gode ba ba alheri kenan an ce ko ya jiki yace ba sauki ciwon ba sauki an ce ya haka yake wa ai shi ƙarya ne da za a an shi a nan fa'alo ake yi da sauƙi din fata kake yi cewa Allah ya kawo to alhamdulillah mun gode Allah da sauƙi haka ake yi amma ba sauƙi ai man magana yake ƙarya doje shi ba ƙarya je ba to ba dai ni bane fa'alu ake yi kyakkyawan fata to kun ji dalili sai ce to yau ga abin da kace cewa kai idan na gode kisa in mutum ya dace faɗan magana ya baka amsa kai tunani kafin ka baki amsa ka fara yin tunani to ko da yaushe dai alheri ya fito daga bakin mu mun ji wannan na na tsallake oke fasakattu an fasakattu an ka shi za ne ma shiru ka ce bi garin ne ka karsu ka ce shi za ne ma shiru ka za na bai ma biyo saboda in ya tsara da wani abin kuma zai shiga wani yanayi zai shiga wani yanayi ya ce shi za ne ma shiru na kyale ka yau ka ce bi garin ne ka karsu fasakattu an ka shi za ne maka shiru babu kaulin rajuli rajuli marhaban babu da yake magana akan mutum ya ce wa dan uwansa marhaban marhaba iyayen mu suke salamu alaikum wa alaikum salam gafaran ku ne zai ce marhaba gafaran ku dai Allah ya bada gafara ke ko da ni da ku eh ana ga wannan tsohon tsohon da ce gafaran ku dai ba hauke da azanci yake Allah ya maka gafara ba shi ne gafaran ku dai sai kuma sai Allah ya mana ko يجيني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سليمان إن كل رجاء فرقو من يبين سوى قيس ونن إلن ونن بالي دي بتي سيريني لادا سلما دولة هذا إن كان سابع أن أكي سلما كبتي أي الآدة تيجي نقول يوم أقواما ديكا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن مروان الأزدي من أهل الرهاء قال حدثنا عصام بن بشير قال حدثني أبي أن بني الحارث بن كعب وفدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسلم شيخ مالك ابن السني يأتي أبو عبد الرحمن malamin sa ya karanta da shi alkunyar sa kenan shi kuma ya je daga shehin malamin sa Ahmad bin Sulaiman shi kuma ya jiyo daga malamin sa Sa'id bin Marwan al-Azzi shi kuma daga malamin sa a wato Ali Riha wanda ga cikin mutane wata unguwa ne kawai ya gaya mai to amma kuma duk da haka isnadin bai da illa an gane domin ya zo a wata hanyar an an an san waye majhuli an kawo shi shi kuma daga malamin sa Isamu bin Bashir shi kuma daga malamin sa mahaifinsa shi Bashiru din yake annaban al-Haris bin Ka'ab dan kabila Haris bin Ka'ab waqaduhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun ba kun talle kun za akwai shekarar da aka rika kiran da amul wafud shekarar karɓar baki karɓar baki annabi ya rika karɓar baki sai kawai can gari ka za su da yawa gaba ɗaya su zo su musulunta wasu ma sun musulunta amma ba su taɓa ganin annabi ba sai yau sai sun ji to a shekara annabi baki kawai ya karba wasu suka zo ma bayan sun musulunta sai suke je sun yi sati biyu ko uku suna daukan karatu gaba nan sannan su koma ganin ba wannan lokacin ne yasa Abu bin Salama eh suka zo suka zo gura annabi alaihi salatu wassalam Abu bin Salama eh wanda ya ruwayar hadisin hadisin jirgatul istiraha amru bin salama kuwa to lokacin da suka zo a lokacin da aka gama ba su karatu za su koma sai annabi ya ce in kun koma wanda ya fi kowa karatu a cikin ku shine liman an gane ko a'a kaji sunansa ba kamar dai abu rubi da salama ne shi ne eh yana mun kokon ne shi ne an gane to so da haka bayan za su koma sai aka ce ai ba wanda yake ko kuma iya karatu ji wannan yara shi kuma yaro ne ko shekara goma bai ba annabi yake shi ne liman da koma ya rika liman ya zama liman har sai da ya zama wani lokacin ma saboda yarinta yana gurin wasan kasa za a samu shi a ce lokacin sallah ya kai liman don lokacin kowane doba ba cikin zafi to shi ne matan unguwar ka ce da Allah a samu wa liman wando to wannan sai da ya shekaru ke ƙarfin shekaru shi ne malamai ke cewa in dai yaro ya iya sallah ya halatta a yi sallah ba yaron da zai guda ana sallah abu wannan bai kawata ka bi sallah ba ana cikin yin yaji wani ana buga ganga su ko masu wasan dojin gara za su wuce zai kuce to wannan ba abin da sallah ga wani kai sallah ka kai kadai amma wanda zai iya zai iya tsayawa ya sallah ko bai ake za a iya wanda sallah kuma ya san ta ɓaci ya gyara a za a yi sallah to sai da yin shekara da shekaru yana limanci ko dan shekara na 60 da wani abu tun daga wannan limancin da annabi ya raka shi to mu je zuwa to sai yake cewa wafadu yau wa amul wafud muke magana ko shekara karɓar baki to annabi yana taɓa karɓar baki suka bakuntar da shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam ƙarin ce ba da kaddu ala nabi wato ya shiga cikin ayarin baki yace na shiga gura annabi fa sallamtu alaihi nace assalamu alaikum wa rahmatullah bayan ya yi sallama kaga annabi zai amsa fa qala sai annabi yace marhaban maraba wa alayka salam kun ji maraban da ni tana maraba maraban ku dai gabaran ku dai maraba yawwa me aina gaban daga ina ka fuskanto daga ina kake kultu ya rasulullah sai nace ya baki Allah bi abi anta wa ummi da mahaifina da mahaifiya ta ta zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah banu al-haris wa duni ilayka bil islam banu al-haris kabilan banu al-haris sun suka bakunce da ni suka kawo ni a matsayin bako zuwa gare ka da musulunci fa qala marhaban sai ce maraba masu muka ya sunanka kun ji sai nace ismi akbar kun ji sunansa sunan jahiliya kale ya wal anta bashir yace da gero tun da ka mutu da sunanka bashir ba akbar ba akbar ai Allah ne yawa fatamani nabi sallallahu alaihi wasallam bashiran yace da annabi ya sanya mu suna bashir eh dama sammani ai an sanya mun suna kenan shine sammani babu ma ya kula rajulun rajulun ina idan na dawo babu da yake magana akan mutum abu akan abu da mutum zai ga yawa mutum idan ya kira shi in mutum ya kwalla ba kira ne zaka ce قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك وأنا إسناد من كون an mu'azi bin jabal radiyallahu anhu ka sai malami ibn sun yace malamin sa abu ya ala sahibul musnad ya karanta ne shi kuma ya biyo daga malamin sa hulbatu bin khalid shi ma daga jehin malamin sa hammam shi kuma daga qatada ibn da'amat as-sadusi shi kuma daga malamin sa anas bin malik radiyallahu an an mu'az shi kuma kaga riwayatul akran riwayatul sahabi an an sahabi ko yawa ya yi ruwaya da ya ruwaya daga Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu qal yace kuntu rabiban nabi sallallahu alaihi wasallam wata ina goye bayan abun hawa annabi alaihi salatu wasallam wata ran mun taba da lissafo kadan cewa an kaga dawa zaka iya rubutu akan wayar da annabi ya taba goyawa wanda annabi ya taba goyawa wannan mun lissafo wajen biyar anan to kaga Mu'adh bin Jabal dawa ba a banta saboda kowa kusan hadisin ya san shi yawwa to ina goye bayan abu hawa annabi alaihi salatu wasalam ma bai yi wa bai hu illa mu'akhirati rahali ba abin da ya raba tsakani na da shi in ba kuciyar siddi ba ita ce kuciyar siddi ko yawwa fa qala ya mu'az sai ce ya kai mu'az qultu labbaika ya rasulullah sai nace amsawarka ya ma'aikin Allah wa sa'aika farin ciki ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah. ثم ظهر ساعة sai kuma tafiya a ɗan lokaci kankani ثم قال يتي يا معاذ يا كي معاذ كرا نبي قلت لبيك يا رسول الله نتي أمسى ولك يا بايك الله قال يتي هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد شين كاسن حقين الله مدوكين سركي akan bayi ka san shi kuwa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzo sun suka sani qali an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah kada su yi shirka da shi da komai wannan halarar da take ta girgiza wannan abin da ke ta ruza wallahi azim wannan mafi yawancin duk abin da ya shirka tauhidi shi ake rusa duk wanda ya san me yake tauhidi ya san da gurgurun yanzu da ake gaba eh wannan shirka ake tattakewa saboda an raina Allah yanzu babu da wani lokaci da muka sani an raina Allah irin ne yanzu wanda yake rijiyar social media zai ga cewa rayuwa ta yawa ana gaya wa Allah magagarin da basu dace da shi ba wanda ba daidai bane ko amma da abun jokin daga abun wasa ne ba da wahala ya suka bude waya ba ka zo kansu ba kana wucewa da ka wuce wannan sai ga kawai an fara an mai da abun wasa mutane ba su ma damu ba ana ta wannan ke gantaka saboda haka illa ce babba wallahi to wannan gurin lallai mutum ya tabbatar da yayi wasa da shi domin shi ne ita ce gabar da mutum ya mutu ba ta taɓu ba to ba zai remediya la wuta ba ba zai firi nd ba ba zai firi nce ba ba zai firi noziri ba ba zai noziri ba amma idan sun taɓu wallahi ni ikon za ka cike da ran entry mutum zai shiga wuta in ka ga ya fita a ta yarda da manufi zai kiyar ko duk garin nan ne suka yi ma sallah Allah ba zai kula ta ba. Me yasa saboda an cire haƙƙin nasa ba kula da shi ba. Idan aka taɓa haƙƙin Allah ko duk garin nan ne wallahi ko harami aka kai ka aka yi ma sallah lokacin aikin hajji. Na rantse da Allah Allah ba zai kula ta ba. To saboda haka lallai mu yi kokari mu ga duk shi za a gaya wasu iyayen mu mata na ce ko sabani aka yi akan abu wani malami ya ce kaza shirka ne. wani ya ce a ba shirka bane makaruri ne nake to karki don ba shi da mahalli za ki ga abun ba shi da wani wani saboda haka kare shi kawai shi ki tafi wani abun daban domin kar a sama abun da kake da shakka da kokonto saboda haka yawan taruwan mutane a kan kana shirka taruwan Allah da su a ka san mutanen da suke wa Mandela sallah kuwa a mai suka kai kabarta kai Mandela eh Nelson Mandela ka je ka duba har yanzu a YouTube ka ga yawan jama'a miliyoyin mutane ne daga garuruwa kasashe aka rika zuwa amma ina ruwan Allah da su bai taba cewa la ilaha illallah ba bai tanta ba tauhidi shine tushe asasi da ya kamata a kiyaye saboda kar ku yi wasa da tauhidi duk wannan yadda ake ta yin abubuwa na shegantakan nan in abu ya taba tauhidi kar ka kula shi kar ka je baka sani ba saura kwana kaɗan rayuwarka ta tafi ka koma ga Allah ba kuma tauhidin ka ya tafi sai daga cikin hikimomin da Allah yake wa musulmi ba za ku ga dan kada ma ya koma gurin sa da shirka domin duk yadda kake inda shirka ba zai saurare ka ba to sai ka sai an sabunta wani yawanci musulmi da an sabunta ma tauhidi ba sai a dauran ka ai wannan tsarin lafiya da ake zazzabi kwana biyu a ce ma kwana ɗari a kwanci uku hudu biyar kuma ba a yi kokari an tafi gurin boka ba to a daidai wannan gabar zai ga mutum in ka je ka same ciwo na ciwo sai ka je na wayyo Allah na wannan abun ake so yanzu ya da ba shi da kowa Allah ma na sai shi kadai to haka Allah yake so wannan tauhidin ake so ka sabunta eh sake sabuntawa shine hikima to illa shine mutum ya kuja mutul kuja tauhidin ya sassake shi kuma ya mutu ba su ba tsammani ko ta hanyar hatsari ko ta hanyar wani abu daban ba su ba tsammani kuma tauhidin sa ya tafi sau da haka mu kiyaye a daina ɗaukar abun job ko comedy ba comedy ba ne in an taɓa Allah ba zancen comedy yawwa to wannan shi ne to shi ne yake cewa a sun makara sa'atan hal ayoyin jinta ai suna da razari inna la la yakfiru an yushraka bihi wa yazuru ma dina zalika liman yanka wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima dan ga wa anzai ne kuma cewa wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida sai yace innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ba wannan zai tsaya ma da hankali ba sai kana cikin ma'ida din ka karanta wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين يأتي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده سيتي ولو اشركوا duk taron annabawan nan sun sha takwas yace da za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suka yi na rusa shi kai waye da za ka yale ka nan ba ta tsakuwa aka ce kauna dan aya ta ji tsoro ba ka duba annabawan da Allah ya lissafo in bayan ɗaya sai ya tattara shi yace da za su haɗu duka su yi shirka yace wallahi la ha islamul qasam yace na race da zaki na sai na rusa aikin to kai waye kuma yanzu sai Allah kai shirka Allah ya kyale ka saboda haka mu kiyaye Allah mu daina wasa da wannan janibin kuma lallai lallai lallai wajibi ne din matsala ta tauhidi a jinjina ta a daina wasa da ita abubuwan da ban tausayi in ka ga yadda Allah ya sauke mu duk yadda kake son mutum ban ya mutum ba ba ba tauhidi ba ta duk addu'a da zaka rika ba kullum Allah ba zai ji ba abin da nake nufi da ba zai ji ba ba zai saurara ba kuma ba zai amsa ba domin an saba ka'ida saboda haka a kiyaye wannan ayar ba wancan razani ne duka sauran ayoyin amma wannan na kalli tilka hujjatuna na kalli annabawan kowanne ɗaya bayan ɗaya gaba ɗaya Allah ya haɗa su yace ina za ku haɗu duka ku yi min shirka duk sai na rusa aikin kai ɗan gidan waye da za a kyale kan kai shirka ثم سار ساعدا فقال يا معاذ sai annabi ya ƙara tafiya dan kankanin lokaci yace ya kai mu'az hal tadri ma haqqu al-ibadi ala Allah azza wa jalla ka san me haƙƙin bayi akan Allah madaukakin sarki idza fa'alu zalika idan suka aikata haka abin nufi in suka kadaita Allah hakkin da shi a kadaita shi to ga hakkin bayi kuntu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da wanzu su suka sani kana yace haqqul ibadi ala Allah azza wa jalla hakkin bayi akan Allah madaukakin sarki idza fa'alu zalika suka kadaita shi Allah ya yu'azibahu shi kuma ya alƙawari ba zai alƙawarta take ba za ga idan mutum ya mutu ko da yana da laifi in dai da tauhidi to remedial zai auta kawai Allah ya kiyaye mu ya raba mu da remedial an gane ko saboda haka yi wannan remedial din sai kuma a zaɓulo shi a dawo shi aljanna domin ya gama remedial da lokacin da zai amma ba zai dawwama ba ita maganar shirka kuma dawwama ne ba fita wallahi yadda lokacin da shedan zai zo wannan hutubar ta kana ciki ko yana ciki lokacin da zai zo ya hudu masa an yi wa jahannama wanda an riga an wanda kaga ba babu ta kenan kawai malaiku ne an wanda ta yi kofa shi dan zai hau kan turmi katon turmin sa yace ya ku tare kan iska kowa ya ba mutanen kirki cewa zai tare kan iska haka zai kira su wallahi kowa ya shiru marasa mutunci ya gaggaya musu magana sai Allah ya muku alkawari kuka kiji kuka daunawa saboda ba ku da mutunci haka zai rika zazzaro maganganu yana faɗa saboda haka yau kada wanda ya zarge ni kowa ya zargi kansa domin zanda na ziga ta a zuciyarka kawai na ziga ta baka yadda da Allah ba kai ka bi ni saboda haka kowa ya ta kansa dan in malaiku suka fara irin wannan dukan ka ga irin dukan nan da ake yi kan bai uwa da wabi to akwai lokutan da kawai kan bai uwa da wabi ake wa yan wuta kawai a rufe su da duka ba wa ga ba ba ji komai ba sun yi komai ba a jinda suka yi ga wuta Allah ya kiyaye eh eh eh ai komai kenan ai sun yi komai Allah ya kare ni mu kuma muna aljanna muna kallon su ta talabijin kuwa babu ma ya kula rajuli da rajuli idan na dawo to kaga abin da ya shafi tauhidi a kiyaye babu da yake magana akan abin da mutum zai gaya wa mutum idan ya kira shi قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جبارة بن المغني قال حدثنا عمار بن زيد عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا شيء مالني ابن السني yace malamin sa Abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Jibarat bin al-Mughalli shi ma wannan malami ne mashahuri malamai suna jira cewa hadisi bai inganta ba saboda wannan malamin shi kuma ya ji daga malamin sa Hammad bin Zayd shi kuma daga jirin malamin sa Ishaq bin Suwayd shi kuma daga Yahya bin Ya'mar shi kuma daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar daga mahaifinsa radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda anna rajulan lalle wani mutum la dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam talaka ya kalla annabi kira sau uku kullu zalika yaruddu alaihi labbaika labbaik duk kowanne kira ne kira shi sai annabi ya ce da shi labbaika labbaik amsa wakka amsa wakka annabi ya amsa annabi baya wulakanta mutane baya yi to amma mun ji dai illa hadisi babu jawabi man nada akahu bil jafa to babu da yake magana akan amsar da zaka ba wanda yayi ma kira kiran wauta kira irin na wauta an gane ku قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن ريس عن زره عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه شيء malami yace malamin sa Ibrahim Musnad Abu Ya'la ya kan dade shi ma ya jiyo daga malamin sa Harun bin Ma'ruf shi ma daga ke malamin sa Sufyan bin Asim Sufyan Sufyan al-Sauri kenan shi kuma daga malamin sa Asim bin Badala shi ma daga malamin sa Zayd shi ma ya jiyo daga malamin sa kare yake ga hadisi Safwan bin Asal al-Muradi radiyallahu anhu na je gurin tafiyar bin Asal Allah ya kara masa yadda fa kullu jinati hal tani da anin nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul hawa shin ka ta waje annabi alaihi salatu wasallam yana magana akan al-hawa so a fara'ita bani ta kada ilahu hawahu ka ta waje yana magana akan soyayya so wanda zai ja mutum ma irin so san da zai ja mutum ya ya kyale gaskiya ko kana ji kana gani shine alawa ba wai na ko shi ne wanda ke son zuciya san zuciya ai soyayya ce zuciya ce take san abu shi ne ibn al-qayyim ya littafi ibn al-jawzi ne ya littafi ya zama suna zambul hawa zambul hawa littafi ne mai kyau wa'azi ne sosai in kana karantawa za ka yi ta jin abubuwa zambul hawa domin duk inda ka zo a cikin alkurani za ka ga hawa ta zo zargin da ake duka to duk wannan ayoyin sai da ya kawo zargin da ake domin kuru-kuru ji zan zuciya ga abin da yake dole amma ba da zuciya ka bata yadda ba sai ka biye mata Kala na ya ce kwarai kuwa ya ce bai da ma na hannu masiratin wata rana muna cikin tafiya ba na dawo a arabiyun bi sautin lahu jahuri a zaka jana ce mutum wani jahawari da sauti mai murya ke shine jawari ne sau mai murya sosai to shi ne wato wani balaraban kauri kawai sai kwalla annabi kira da muryarsa bai ƙara ya muhammad haka ya kirawo shi da ƙarfi ai kana ji ka san dan kauri daga jin yadda domin babu inda Allah da kansa babu inda Allah yake kiran annabinsa da sunansa duk cikin alkurani gurare hudu ta kafin su labari ne ba kiran annabi ba kiran Allah ba kiran annabi ba dukan su zaka ga labari duk wanda ya san ma'anar Qur'ani zai ga ma labari Allah ya bayar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul labari ake baka ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله لا باري أكي باكا sannan wa kafatin layi shahidan muhammadu rasulullah labari ake baka sai kuma da cikin surati muhammad ya take wa aminu bima nuzila ala muhammad ita ma labari ce ana gaya ba sun yi imani sahabbai ke na kan abin da Allah ya zaka wa annabi sai kuma inda Allah ya kira yake da Ahmad wa mubashiran ya ati min ba'di ismuhu to banda nan baka da gurin da zaka ji Allah ya kira wa sunan annabi karara duk guraren da ya ayyuhal muzammi ya ayyuhal mudaththir ko duka wannan lakaban su Allah yake ga yana ba da karanta amma kun san abun mamaki mawaka yanzu wai mutum waka yake zai daula su ne ga ta kwalla annabi kira ko ba haka suke yi ba wai kuma in kai magana wai kai ne ba ka san annabi annabi za ku ta kwalla wa kira wallahi raini na rantse da Allah duk da yadi kira duk yadda mutane za su rika lumshe ido wallahi raini ne don wani za ga hakuka yake yi ana yi a raina annabi Allah ma baya kiran da sunansa amma wani yanzu ya zo wannan sunan ita ce shine amsa wannan sunan shi ne aure shi za a jaba mai dawa kuma ana rawa ana turo tsuwa wai kuma suna annaba ake kira dariya abin ya baka kuma kai ka daga shi wallahi ke ka daga shi annabin da Allah baya kira ku bayyana da kyau bayan Allah Allah da kansa baya kira duk inda ka ji Allah ya kira suna da Muhammad to labari yake bayarwa kuma guri hudu ne ka kana alqur'ani in ka kara da Ahmad biyar duk inda ka ji suna annabi to lakabi ne ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul lakabi Allah girmama shi Allah da kansa girmama shi kai kuma za ka girmama shi ka dau lafiya ka kana cikin sunansa ko kuma yawan sa kai ya hankali lafiyayye zai dace da wannan sai a yara wanda ana kiran sunan so ake a samu nutsuwa amma ana ihu ana tsalle kuma ana kiran sunan annabi wallahi ba daidai bane to banda ɗayan ɗayan ai ka zama har da ɗan ƙwayar annabi haka mana yan sasun annabi duk duk ba yi su ba a yana nan dama haka gani annabi alaihi salatu wasalam wannan kawai ku rike wannan cewa duk inda kowa ka je yana yi ka tuno cewa Allah ma baya kira annabi da sunansa sai zai bada labari duk inda ka ji suna annabi alqur'ani labari Allah yake ba labari duk inda Allah ya ba annabi umarni zaka ga to laqabi yake ba ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل قم الليل أباجي أباجي لك جمع ماي sai ga cikin girmamawa Allah yake kiransa to ai karewa ba ba nan ba shi ma Allah ba lokacin zargi an raina shi shi ma Allah ba haka yake kiran sunansa ba ana kwallarawa Allah kuke wa haka ko yaushe za a ji Allah cewa da ambatar da nutsuwa ake samu duk inda kaga mutum ya fita daga hayyacinsa da ambatan Allah to shi zan ne ya shiga domin ambatan Allah da tsuwa yake sawa alabi zikrillahi hatma illal qulub jiya da zaka samu jazba da shauki ka kai sabbai ne ba ka kai ba su daga annabi kai ka ta zuwa Madina ko ga kaza kabarin annabi ka ji yadda ake ji na rantsi da Allah sanan zaka gane cewa ta ba da daga ido biyu wannan su ne masu cikakke jazba iya kawarin da yanzu ka ka ji ka san me ake ji baya iya faduwa sai ka je gurin amin da sa ne saboda haka girmama annabi ake girmama shi ake wannan abubuwan da muka zo da su na zamani da yawa annabi ya yi alƙawari da ba duniya ba za ta tashi ba sai an kai lokacin da mutum zai waye gari da imani ya mata babu ka ji tsoron wannan yanayi ka ji tsoron sa amma yadda ake kira annabi ba daidai bane wallahi ba daidai bane yanzu yanzu za ka yan drama da yan comedy sai mutum ya rage mutunci ya ce albarkatun annabi Muhammadu muke ci istanci dai abin da yayi annabin ne ya so kuma ya fice da wannan annabi fa baya san abin da yayi kuma ya kawo sunansa ya zama wallahi kuskure ne wayannan abubuwan suna janyowa mutum ya cika ba imani domin raina annabi alaihi salatu wasalam ba wani abu da Allah zai ma in dai ka raina masa annabinsa to ka shiga uku saboda haka ba bayyana da kyau dan wai suna tafiya da sunan kauna annabi alaihi salatu wasalam kuma su rika gaya wa annabi magana kuma sai an faɗa wallahi sai mun faɗa ai za a bambanci ranar alkiyama za a gai za a yi wamtazil yawma ayyuhal mujrimin za a bambance tsakanin masu annabi na gaskiya da na ƙayya daɗin da ke nan a duniya dan ka gama surutu ka ce wani baya san annabi ai akwai rana akwai yawma jubilar sarai inna rabbaka labil mursal za a bambance Hani ka san babban abin da ai kamar wani da daga cikin mawakansu ne da daga masu hankali hankalin yana magana cewa kamata ya yi duk mu koma makaranta domin ka'ida a san shekaru na baya da ake dan hankali hankalin ba waɗanda suke yaban annabi alaihi salatu wasallam duk kafin a fara sai kidan ai za ga mafi yawancin suna zuwa makarantar tsoro da dan suna zuwa makarantar tsoro da abu wani ma ya zo ta larabci zai alamar cewa ɗalibin ilimi ne amma yanzu mutum ne yanzu ba kawai da ya ga yana da dan murya kuma ya iya majin yake komai to sai da aka kawai sai ya zo sai da mawar halifan wani shi ma na ɗaji wa halifan wani sai ya je ta faɗa rashin mutum abin da ya ga dama abin da ake yi wai sai ana ta zuwa wai sai ta zuwa gwani suna da yara sai a je a ce wani shi ne halifan wani anguwa kaza ba abu ko alami bai sani ba ya zai ba annabi daidai saboda kawai an raina annabi alaihi salatu wassalam wallahi da la zamanin su imam malik ne na rantsi da Allah wa'annan masu waka kamo su za a rika yi ne musu bulala Allah sai ya zame su imam malik wargi in suka ji kai aka annabi alaihi sai sun hukunta ka wargi wasu kwadowa da sai sun tanta more wallahi Allah zai sun bi shi magarkama sai sun zo saboda kalmomin da suke faɗa ba su dace da annabi ba a garin nan ko wani har yau ban gaya muku sunan sa ba ɗaya daga cikin shi wannan garin nan wani yau baban su waka ya zo yana yi suka kira suka ce baban namu kake kira haka suka yi mawo ne wallahi alazim suka ce wanda in ya kuma ran su ya baki waka ne amma suka ja kunnan har yau yanzu ba a waka amma mun mun rike ta duk mun rike aka ja maku ne aka ce baban namu kake kira haka amma an ki kira annabi kun yi shiru annabin za a ko dai ba za ka ja ba annabi alaihi salatu wassalam za ku rika kira kai ke haka ba daidai bane idan za a kira annabi cikin girmamawa ake kira shi annabi ba abun wasa bane ba abun wasa bane janibin annabi alaihi salatu wassalam janibi ne ne red line ne الخط الاحمر saboda haka ba a tsallakawa za a kiyaye wannan abin da mu wayannan mutane mata da maza za ka gani mata da wata mata za ka ganta don tsakiya da ita ta ki aure ta zo tana ta faɗa kalmomi zama da tana da murya kawai haka ake yabon annabi alaihi salatu wassalam yanzu abubuwan su da su mala aliyu na mangi suke faɗa ya fi kowa fai da koyi ai kowarsa duhu ya yaye zuciyar kowa ta yaye ga su ba mai kyau da kayan ga kyauta ba da kwarmato ba da Allah ne abin zargi a nan sifofin annabi yake faɗa haka ce in ka ga dama za ka ɗauko hadisai ka goyi bayan kowanne gaba haka ake waka ta sami bin sami wa asanu min kalam ta haqqatu ayni wa ajmalu min kalam ta lil nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wannan shine waka tauhidi tsantsa kuma ana ba annabi alaihi salatu wasallam girman sa amma yadda muke yi yanzu wallahi ba daidai bane Allah to kuna kallo saboda haka ya zo ya kwalla annabi kira kare ya ce fa ajabahu ala na'awi min kalami sai ya amsa masa kwatan kwatin yadda ya kwalla mai kira sai ya ce na'am annabi ya amsa kare ya ce ha'um to matso kusa ha'um muqra'u kitabiya kunna sai muka ce wailan zo nan gaba ya ce ha'um zo gani zo nan gani nan kulla sai muka ce wai da tabai sai suka ce sai muka ce wannan balaraban kauye kun san yan kauye ba ruwan al'arabu ashaddu kubran wani fata ba sai wa radiyallahu anhu ba abin da ya dace saboda da haka su ne ma wanda suka zo suka kewa gida annabu innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati Allah ya ce aktaruhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali saboda sun zo daga kauye sai aka ce wai ba za a tsaya a iya tsofa gida a jira ba sai aka ce kawai a rika zagawa ba a san kowane ɗaki yake ba da ya ji wannan magana a kwalla mai kira aka zagaye kira ana kwalla kira ta ko'ina shine Allah ya wone cewa masu kiran ka ta bayan ɗakunan nan ba su da hankali haka Allah ya akalhum la ya'qilu to shine yake cewa um kullu ta bai sai suka ce wai la kai kanka ukhdud min sautik dauke dauke muryarka sauke murya ba a daga murya za a kira suna annabi sauke ta yi fa innaka qad nuhita an zalik domin Allah ya hana ka haka an hana ka haka kale yace wallahi yace na rantsa da Allah bar ku ji kauyen din la abdu sauti na rantsa da Allah ban sauke murya ta ba fa kale lahu yace da shi ara'aita rajulan ahabba qauman thumma lam yalhaq bihim sai ce waye ku ba da labarin mutumin da yake son wasu mutane da bai taɓa haɗuwa da su ba kuma yau ya gan su. Kala. Sai annabi ya ce huwa yau mal kiyamati ma amana abba. Sai annabi ya yi dariya ya ce to yana tare da wanda yake so ranar alkiyama. Su zo da kun ga yanzu an an maza an tsarkake yawa an tsarkake shi. Hadisi ne sahihi ingantacce muna da lokaci na kara da na kamar wakar to za mu tsaya nan babu alhamdu wal istighfari bi rajulain idan ta kaya shi za mu tashi sati mai zuwa kawun da zai magana akan godiya da istighfari ga mutum biyu idan sun hadu so biyu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana amin ma haka okay. haka wajibi ne wajibi ne abin da rake ne da yake magana masu wannan waƙe-waƙe ana ta kwalla aka kira suna annabin kai ya zama wajibi ka ji kai kai wa annabi salati su kuma laifin rashin girmama annabi yana gurin Allah shi da Allah amma akwai daga hankali wallahi akwai rashin hankali a ciki na'am na'am
Idan matan da yara za kowa an ba su da ɗan yi
Yanzu kuma a nan gari cikin gari ko a ƙauyuka. Abadan Allah. kullum maganar da muke na cewa tauhidi an sassake ko jiya za a wuce da yake ba a ko da da kai ba a take ba da kai da cikakkiya inna lillahi ba na ku da wani wallahi kanin da ne matan da ta bawa kai rayu karamin karamin shi ba kuma ta goma ba har ma wai ta cika kai ولم تجد في يعني أما ولا يجد والأول ولا بجرى خمسين ميلا ولا يفرق أحد لا لا لا
haka dama iyaye mata kake magana a kai wannan ya rike shi ba a ce wani suke wani rana hamsin saboda suna da suka yi da abin wani kuma yake kana magana da ta ta da ta in da rasu ma ko da za ta yi wata zubar da ka suna da ya in ka buga da ya ci ji ya ka
Bari zan zan zan yi wa malaman mu wannan magana.
ina da samu gaba Alai kuwa ai zan mu wannan magana Allah ya yarda. Ya zama wajibi a jaji a yaki abun wallahi da karantarwa sosai. Na'am. Na'am. Mm. ya yi addu'a ce ƙwarai kuwa addu'a ce ai ni za mu haka kawo cewa ya halatta ce da kai kaɗan da wannan amsa ba da ji ya yi ƙwarai kuwa eh amma ba da kai ka yawo sai na ba na eh wanda kake zuwa neman karɓa sai sun zuwa su ji kamar yadda ke mata kashin da har suna gaya wa su za su ji wata magana da zai irin kamar da kake kuma kan mu ba ma san nasa azu kuma za ka kafi su kyan gani eh ta dani da mai shine magana da kake tunda ba zan in Allah ya zama akwai majalisar malaman mu dan mutu wannan magana Allah ya da cewa sun san me yake faruwa kuwa ya kamata a tashi tsaye ta faɗakarwa a da kaga ba amma gane hadisin ba ba ma gane hadisin ba a ya wani da a cikin wannan matasan wannan abul batari ba ku kaji ne wannan la ba ala da gune ne ai la ba ala da gune ne Allah ya sauke kullun dai mutum ya rinka yawan addu'a ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kun ga wannan kamar yadda yazo a muwatta sai da abubakar kullum a wannan sallar su ta magaruba kullum sai hariya sannan Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinika ko ala ahadika mutum ya rika yawan yi saboda wannan zaniyar mutum ya zane ya shiga uku wallahi Allah mutum ya zo faduwa ko zai yi abu ya ce da himmar shehu bi ba wato ba da girman Allah ba ka rabu da Allah madaukakin sarki ai zance ya baci kuma zance ya baci Allah baya son shirka baya so sam saboda haka kuma shirka shine duk abin da na Allah ne kadai ka jingina wa dan adam kai shirka kullum maganar da muke abin da muke biya a sallah iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ba kama gane da kake kake karanta ba kenan iyaka din nan ba ya halatta a larabci a ce na abudu wa nasta'inu iyaka amma sai ke cewa da kadimu ma haqquhu ta'khiru yufidu al-haqq da tabbi yake nunawa cewa inda ma din nan yufidu al-haqq inda aka ce iyaka yana nufin Allah kai ba kowa kamar idan mutum ya rubuta rasid ai ana kulle abin nan ko shi ma wannan kullewa akai cewa Allah kai ake neman taimakonsa kuma shi kadai ake bautawa shi ne abin da yake nufi Allah ka kiyaye muka kare muka kare zuriyar Allah ka kare iyayen mu gaba daya Allah ya tsaye amma dai ko shakka babu duk matsala ta tauhidi muna yawan faɗa a daina wasa da ita duk wanda zai ma wasa da ita ka rabu da shi domin wannan matsala ce da Allah madaukakin sarki baya kyala mutum a kanta baya kyalewa Allah ya sa mu gama lafiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin ta maɗaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kasu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin ta maɗaukaka wancan rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana wanda suke cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye musu masu neman aiki da sana'a da jarrabawa Allah ka ba su sa'a muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya tafi a gaba Allah ka shiga lamarin su da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين